بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله باب خيار الزوجين وتنازعهما في التزويج ومتاع البيت والوليمة والمبيت Na'am, wannan babin zai karantar da mu abubuwa kamar guda biyar na'am, shine zaɓi tsakanin miji da mata da jayayyansu da suke yi akan auratayyan ko akan kayan ɗaki ko walima a da walima da kuma wurin kwana wa asbatu wa asbatu khiyara lil zawjaini aw wahidin bima haramin shayni uzaidatun na'am, jinnun tuzamun aw baras na'am, اشترك الزوجان والأنثى تقاس ببخل الفرج والإبداء والأفل والإدوى قرنا ورتبا بالأجل na'am,
yace wa azbatul khiyara malamai sun tabbatar da zaɓi lizzaujeni lizzaujeni ga miji da mata na'am, idan mutum ya auri mace sai ya gama tana da matsala daga ɗaya daga cikin matsalolin nan da za mu girko na'am, ko shi ke da matsala matsala daga ɗaya daga cikin matsalolin nan da za mu girko na'am, to wanda yake lafiya din yana da zaɓi in bai zama dole a bata auren na'am, awwahidin ko kuma ɗaya daga cikinsu yana da zaɓi bi maɗara min shirni na Na'am.
abin da ya faɗo na ainihin aibi na muni a tsakaninsu ko ko mijin ne ke da shi ko matar ke da shi ko duk suna da shi in duk suna da shi kowa sai an ba shi zaɓin zai iya zama da ɗan uwan shi na'am, in ɗayan ne yake da shi za a ba wa bilafiyan zaɓin zama da ɗan uwan shi na'am,
uzaidatun jinnun juzamun aubaras mm, ya ce uzaidatun akwai aibi da ake cewa uzaida aibi ne na ainihin duk lokacin da aka sadu to me wannan matsala ɗin zai saki najasa a jikin shi in dai za a sadu za ka ga yayi najasa yayi bayan gari Na'am.
to irin wannan ita take da shi ya auro ba a gaya mar ba ya ce bai da ba za a mayar mar da kuɗin shi in shi yake da shi ya aure ta bai gaya mata ba ta ce ba ta so dole sallame ta na'am, jinnun haka nan hauka ko mijin ko macen kowanne yake da ciwon hauka ko da a wata yake tashi so daya idan ba a faɗa mata ba bayan an yi aure sai bayyana ashe mijin yana da makarai ko kuma bayan aure an yi aure sai bayyana ashe ana mata rukiya tana da makarai don ya ce bai zama dole a raba wannan auren na'am, Allah ya saka.
Yuzamun a yana samun irin wannan Mm.
ana cewa bari sai lokacin zafi lokacin da baya tashi.
Mm.
Kawai kai ka ɗauka lafiya sai da iska ya busa kawai ka ga ta kwanaki hutu na kiran ku hutu hutu na kaza kaza tana me. Ana zuwa da ka bincika ya ce a nan daman ka ba ka aure ne ba ka ba mu shawara ba. Dama sau nawa ana zuwa ana mata rukiya.
Eh.
Sun kace ba kai dauki an girma da kuɗin ka cif.
Allah ya saka.
Haka in mijin ne ba faɗa mata wata ce wata yi dole sallame ta.
Mm, Juzamun hakanin ciwon kuturta, Aubaras ko ciwon baras wa'annan ainihin ciwo hudun. Ishtaraka zaujani, Mhm.
mijin da matan suna tarayya ciki mana yana iya kama kowa daga cikin su. Wal unsa wato ciwon kala goma sha uku ne.
na'am, Guda hudu mijin da matan suke tarayya. Guda biyar ita matar take keɓanta da shi, guda hudu mijin yake keɓanta da shi, shi ne za mu karanta.
na'am, wal unsatu kas ita mace din ita aka keɓance bi bakirin farji da doyin farji Mm.
akwai wani ainihin matsala aibi na ainihin wasu daga cikin mata suna da doyin farji har ma miji ba zai iya kwanciya kusa da su ba to ba gaya ma ba sai da ka auro ka ji ɗakin ya ɗime da wari a'a da ka fahimta sai ka fahimci tana da wannan ciwon to in ka ce ba ka yi dole a mayar ma kuɗinka mm, wani ifta ko kuma sadajjiya irin wanda ake cewa mai zuwa fitsari din nan wanda gurin saduwa da gurin ainihin bori ya haɗe to wannan shi ma in ba gaya maka ba ka ce maka ya dau dole a mayar ma da kuɗin ka mm, wal abal haka nan kudira shi ma wani ciwo ne a ainihin farjin mace yake fitowa kamar madainan namiji wani dawa karnan haka nan akwai ciwon da ake cewa karmu ƙaho mm, wa ratikan akwai kuma ratu- ratuku shi kuma ɗunkakkiya wanda ba ta da hanyar saduwa Mm.
to wa'annan guda biyun bil ajal ana ɗiba musu ajali liddawa domin neman magani don su ana samun magani mm, sai a je a nemi magani in ba a samu ba sannan ka ce ba kai daba biyar ma kuɗinka wa aibuhu sai aibin da shi yake bance mijin shine jabbun mijin ya zamo majbubi ne mai yankakken zakari da maraina gaba daya kisa'un ko kuma dandakakke ne mai yankakken zakari maraina na nan kunnatun ko kuma innini ne mai kankanin zakari summa akiradun sannan rabtantaka to duk wanda yake da shi a cikin nau'i hudun nan in ba a gaya mata ba ta zo gidan sai ta samu yana da ɗaya daga cikin wannan abubuwan ta ce ba ta yadda ba kuyirat za a bata zaɓi biyin na a cikin su a cikin wayannan abubuwan in ta za ta iya zama da shi haka nan sai ta zauna in ta ce ba ta yadda ba a raba abu wa ujilal ama idza ma taraga amma na ɗiba wa mijin shekara guda idan ya rabtanto ya auro ta kawai shi rabto dama yana da halittar komai ba ta waya sai dai ba zai iya kusantanta ba ne yana kusantanta sai ya ji shi ba namiji ba ne to irin wannan tun da ana samun magani za a ɗiba masa shekara guda in ta kawo ƙaran da falin da mijin da yake ciki sai a ce to ki haƙuri a shekara guda kira shi a ba shekara guda na neman magani wani tsoro da rigi rabin shekara za a bayar idan bawa ne min yau mai kaza kuma ranar da aka yi hukunci ba ranar da ciwo ya same shi ko ranar da rikice faru ba ran da aka yanke hukunci daga ranar zaɓi ba har shekara guda. kuma ba ma shekara guda min gairi in fakin alayya bil ajal ba tare da ciyar da ita a wannan lokacin ba daga yau har shekara guda shi ma ba zai cefane ba dama cefane ana yi a dan saboda a ji daɗi da mace ne inda za ce bai jin daɗi da ita sai ta zauna ba cefane a shekara a cikin shekarar nan idan ya samu ya ji daɗi da ita a ci gaba da zama in bai ji daɗi da ita ba har aka shekarar ta zo ta ce ba ta yi ba a raba wuri shi ne wa in a habbar fara kalbin afi yawa min biyar in bakin aliya fil ajal to idan ajalin ya zo wa in a habbar idan ta so fara kan za ta rabu da mijin bila ajal ba tare da ainihin ɗiban ajalin ba amma wannan ana nufin bayan an yi ajali na farko ajali na farko kan dole takura a yi idan aka kai shekara bai samu magani ba sai a ba ta shawara idan ta ɗauki cewa ita a raba auren nan a raba in ta ce za ta iya zama da shi a haka ta iya zama da shi sai su je zauna to a wannan ne da haka shekaran ta buga lissafi ta ce to yanzu in na fitan ina zani tunda dai ko banza yana yin ce bane muna samun abinci idan na fita kan wa zai bar abinci sai wannan tunanin da ke kai ita ta hakura za ta zauna haka yanzu da ta hakuran ana nan kuma ka san abu ne wanda yake na halitta sai ta ƙara shiga damuwa ta kawo ƙara to a nan wa in a in ta zo fara kan sai ta rabu da mijin bila ajal ba wani ɗiba ajali tun da ya fi amfani ɗiba ajali tun da da fari an ɗiba bai amfani ba bi aibi ala mara biyu mutlakan to yanzu mun ce in shi ke da aibi tana da damar ta ce ba ta yadda ba a raba aure ko idan ita take da aibi kuma za a in in ita take da aibi yana da damar ce bai yadda ba to yanzu in aibi take da shi ba gaya masa ba kamar yanzu misali an yi aure ne shi ya ɗauka da iya nau ko da aka zo ana zaune sai bayyana ashe tana da ciwon makarai sai shi kuma ya tara magana ya ce bai yadda ba aka kawo ƙara wajen alkali alkali ya tabbatar da cewa tun da ne ba kuma bayanin tana da wannan ciwon kuna wata rukiya ba to an raba auren to yanzu tun da yake aka raba aure la ma rabihi mudlakan ba zai biya sadaki ba ko yin kwana aure ko bai ba kawai za a duba a gani in wanne ya mar rufa rufa wannan wanda ya rufa rufa shi zai biya shi kudin shi ta ta cinye gaba daya in ita ce ta mar rufa rufa to iya rubu dinar kawai za ta ci na saduwa da ya ta amma sauran kudin shi kam za damar da shi wa aibihi idan kuma aibin mijin ne mijin ne yake da matsala ba a gaya mata ba ba da rigina sai bayan an yi kwanan aure ana zaune sai ta fahimta to yanzu a nan za a raba auren kuma Fabius Dika dole ba ta sadakin ta cif gaba daya yadda dan me bai mata bayani ba a shaida ma ana daure shi ma a shekara idan damuna ta zo ko lokacin sanyi ana daure shi kawai ta ga mijin a daure an zo da shi gida yaya ta ce a jiya kuɗi na dan kwana uku ne kwana uku ya aka ce a ji shekara yana ta yi ta ce to wallahi ba za ta zo na ɗuma uku ba ta kawo kara za a raba auren kuma ta cinye kudin ta cif za ta tattara ta yi gawabinta. Hukullu aibin gairi haza, duk wani aibi gairi hazi in dai ba wa'annan aibobuwan da aka irga a shari'a ba kar sakani ya faɗi. Don ka auri mace sai ka samu makaguwa ce ko gurguwa ce ko tana da shanyen hannu wannan duk ba magana don me baka bincika tun fari ba. saboda haka wa'annan aibubuwan kadai guda goma sha uku shi shari'a ta sani a matsayin aibi amma sauran aibubuwan in ka yi aure ya bayyana in kana bukata ka rike ta in ba ka so ka sauke mata Allah shi ƙara lafiya.
illa iza ma na biyu nassan sharat sai dai idan kore irin wannan aibin an shaɗanta shi a nasi lokacin ɗaurin auren shi yasa dattawa wanda suka san abin da suke yi in an sa su wakilcin aure in sun zo za a yi siga sai sun ce yar ku lafiya yar mu lafiya ba wani matsala ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala sai a yi auren to kuma matsala ta faru ko menene zai iya zuwa ya ce bai yadda ba tunda an kafa nasi akan kore matsala amma an ba kafa nasi ba kaga wani abu ya faru ne ba ɗaya da cikin wayannan ba ba za a yi kula da shi ba wayan ni za mu min huma fil mari to yau kuma yin rikici ya faru tsakanin mijin da matan fil mari akan sadaki Na'am.
to shi sadaki rikici akan shi kala kala ne wani lokaci a sifan abin sadaki wani lokaci a jinsi wani lokaci a yawan kuɗin kuma zai yi kafin kwanan aure ko bayan kwanan aure ko kafin ya sake ta ko bayan ya sake ta duk zai yi ai wannan ainihin rikicin Na'am.
To yanzu shine yace idan rikici ya faru tsakanin miji da mata akan sadaki Na'am.
bil wasfi in asifan sadakin ne Mm.
sun yi da ita akan zai ba ta ainihin takarkarin sa dan shekara hudu Mm.
kawai sai ya dauko dan maraki ya bata tace ba haka muka yi ba kaga ai dissa ne amma sifan ya bambanta wannan dan shekara hudu wannan kuma ai ai dan maraki dan shekara daya don a wannan suka yi sabanin shi ya ce dan maraki muka yi ita ta ce a babban sa muka yi kaga yanzu rikicin akan sifan abin sadaki yake Ofis jinsi ko yau rikici ya faru akan jinsin abin sadaki daman kun lura mun ci ya halatta ya ba da sadaki a farin kuɗi ya halatta ya ba da kadara ko? To bayan an yi aure ya zo zai aiko sadaki sai ya aiko mata riga irin ninkin zariya din nan. Kan ta ce ya naga riga ni da muka yi da shi rago zai bayar? Kaga riga rago sunan ya kusa zuwa ɗaya amma jinsi daban-daban ne. rago daban riga daban ita ta cire ta ce sam rago muka yi shi kuma ya cire ya ce sam riga muka yi kaji yanzu ana rikici akan jinsi ko Mm.
aubil kadari ko rikici ya faru akan yawan kudin sadakin bayan an daura auren sai aiko dubu sittin sai ta ce kai ya dubu sittin dubu ɗari da sittin muka yi da shi ya zai ba da dubu sittin ka ga yau rikicin akan yawan kudi yake To, duka wannan ko akan sifa, ko akan jinsi, ko akan yawan kuɗi ake yi, sai mu duba mu gani ƙaular bina kafin a yi kwanan aure ne ko bayan an yi kwanan aure.
Mm.
Awi talaki ko kuma shika bayan ya sake ta ne ake rikici ko kafin shika.
Mm.
To yanzu idan kafin a yi kwanan aure ne kuma bai sake ta ba tana gidan shi, usturi fa sai a rantsar da su gaba daya. Ita ta zo ta sha billahi lazi la ilaha illa wa ta karkarin sa kai. idan ta rantse shi ma gogon sai ya ce zo rantse shi ma ya zo rantse billahi la ilaha illa illa wa dan maraki muka yi da ita to kaga kowa ya rantse ko shi kenan wayu sakul aqdu tunda ba ya kwanan aure ba sai a bata auren idza ma halafa ma zaida idza halafa idan duk suka rantse shi ya rantse akan abin da ya yi da'awa ita ma ta rantse sai mu ce to tunda baka yi kwanan aure ba dauki marakinka ke kuma tafi gidan ku shi kenan bata auren haka nan in a jinsin ne ko a yawan kuɗin ne kamar a yanzu ne ya ce ki turo lamba akawun in tura miki kuɗin sai ya tura dubu sittin ya ta ce a naga dubu sittin ya ce to nawa muka yi ta ce kai da muka yi da kai dubu ɗari da sittin shi kuma ya ce sam dubu sittin ne kuma ba shaida a tsakaninsu to har rikice zo gaban kuliya sai a ce za ki rantse dubu ɗari da sittin ne ta ce za ta rantse aka ce a ji a ɗora mata alwala a ɗauko ƙurani a rataya mata ina masu talatin na hanyar rantsuwa suka zo ta sha billahi allazi la ilaha illa huwa aka ɗauki salati ta ki tsorata ta ce ya zan tsorata akan gaskiya ta shi ma gogon ya yake zan rantse mace ma ta rantse balle ni kawai shi ma ya zo aka rakawar ƙurani ya sha billahi allazi sai hukuma ta ce to tunda kowa ya rantse ke ina nan ba akawun ɗinka tura mar kuɗinsa ke kuma tafi gidan ku an ɓata auren shi kenan shine walfasku wa yusakul aqdu za a ɓata auren in za ma hada bai don kuma yaran to wannan idan kafin ai kwanan aure kafin shika wannan rikicin ya faru Na'am.
wayan ya kun ba da huma idan ko bayan ya yi kwanan aure ne ko bayan ya sake ta ne rikicin nan ya faru fil jinsi idan a jinsin kuɗin ake rikici shi ya ce riga ita ta ce rago Na'am.
kuma bayan an riga an yi kwanan aure ko bayan ya sake ta to yanzu a nan da ha sadaqul misli za a bar batun riga a bar batun rago a koma wa sadakin tamka duniyar akasi banda akasi wayan ya kun fi kadirihi to in bayan kwanan aure ko shi kadin a yawan kudi ake rikici fa awi sifa ko a sifan ake rikici to yanzu a nan falkaulu kaulu zauci inda ya yi kwanan aure ko ya sake ta yanzu maganar mijin ne za mu ɗauka izan yayin nan wasu ta hana fasi rantsi kawai yanzu ya riga ya sake ki ko ya riga ya kwanan aure to ai ya shiga gaban ki yanzu za mu ɗauki maganar shezu ya haɗa da rantsuwa ya sha billahi tsalli la ilaha illa huwa sifa kaza ne ko yawan kudin kaza ne dole ki karba in ko ya kiran tsuwa ke kiran tsaye dole ya baki abin da kika yi dawa wa in niza'un kana fi tazwiji min zawjatin ta'abahu aw min zawji fa mudda'i kallafu al-bayyina wa law sama'an fashiyan kad alana kuma a inda ba muka ce kowa ya rantse idan ɗaya ya rantse ɗaya ya kiran zuwa to wanda ya rantsuwa maganar da ya faɗa ya tabbata dole za a rubuta wanda ya kiran zuwa wayin niza'un yau kuma rikicin idan ka ne ya kasance bitar miji a auratayya ake rikici ta rike ita wayo mijina zai gudu yana wallahi ban san ta ba ko kuma ita ce ita ce mijin ya kunkume ta yana ku taimaka min mata ta ce tana wallahi ƙarya yake ban san shi ba kaga yanzu rikicin ana yi akan auratayya ne ɗayan su yayi da awon auren da ya ƙaryata ta min zaujatin ta abahu matar ce ta ita ce ba mijinta bane aw min zaujin ko shi mijin ne yake ƙarya take ba matar ta bace to yanzu anan har abu ya zo gaban kuliya ba muddaqihi mai da'awan auratayyan kallafu bayyana hukuma sai ta kallaka famar ya je ka shedu ai babu aure ba sheda ba ka ce matar ka bace ka je ka ka shedu na tabbatar mana da cewa matar ka ce in ba shi da shedu dole ya bar 'yan mutane ta tafi haka in ita ce ta ce mijin ta ne wallahi ya sa mun ci bashi yau shekara guda muna karban kayan abinci kuma ya zo ya ce shi bai sanni ba sai mu ce ki ka shedu akan mijin ki ne kafin a yi zancen biyan wannan bashin kuma shedun nan fa walau sama'an ko da shaidun sama'iyya ne mana shaida kala biyu ne akwai shaidun asali wanda in ka kasu za su ce mun halarci daurin auren rana kaza a masallaci kaza kudin sadakin ma kaza ne kaga wannan su ne kat to in an rasa irin wannan shaidun akwai shaidun da ake cewa shaidun sama'iyya shaidun mun ji an ce kunne ya girma kaka mu dai ba mu halarci ɗaurin auren su ba don wa'annan tsofi ne amma tun muna yara mun ji an ce wance matar wani ne shaidun mun ji an ce kenan to ko irin wayannan shaidun fashiyan indi abin ya daidaita duk unguwa yanzu misali a unguwan nan ake rikicin sai ka kawo shaidu yan unguwa sai suka ce ai mutum muna yara mun ji ga mutanen kirki mun ji ga wasunsu suna cewa wance matar wane ko suna cewa wane mijin wance ne kaga wannan ba shi ne asali bane amma kuma ba zai yi su yi ƙarya ba tun da tun tuni sun ji ana faɗa kuma suna da yawa to wannan kar adana in ya riga ya bayyana ta hanyar wannan shaidun za a tabbatar da wannan auratayya wala yamina bi rukuli jahidi walau atawul muttaqi bi shahidi yace kuma wala yamina babu rantsuwa fi nukunin jahidi cikin togewar wanda ya musun auratayya walau a tawul muddai bi shahidi ko da shi mai karan ya kawo shaida daya yanzu misali duk shari'ar da ya shafi abin da ya shafi kuɗi idan mutum ya kawo ƙara idan bai da shaida ai za a sa mai karan ya rantsi ko wanda aka kawo ƙara an bai da shaida annabi ya ce albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara ko to yanzu idan ka kawo ƙaran shi bai da shaida a baka da shaida ai kai za sa ka rantsuwa to wala yamina babu rantsuwa fi nukulin jahili cikin togewan wanda ya musun ka kawo ƙaran shi cewa ka kawo ƙaranta cewa matar ka ce ko ta kawo ƙara cewa mijinta ne ina shaida ba shaida to ko rantsuwa ba za ba shi ba kawai za ku ri ƙaran sai an taɓa aure ba shaida ta kuka wani kuɗi shi kenan walau a jawon muddin bishayini ko da mai karan ku ya kawo shaida daya misali mai kara ya kawo shaida ɗaya bai da shaida na biyu to yanzu anan ma sai ya kuri karan saboda abin da ya shafi auratayya ba a haɗa shaida ɗaya da rantsuwa ko shaida ɗaya ka kawo baka da na biyu sai ya kuri karan ba za su shi rantsi wal qawlu lil zawjati bil jibaqi qawla al binabi ajil sadaqi wa ba'dahu fal qawlu qawlu ar-rajuli illa bi qurbin aw kitabin musjid To, yau ana rikici akan biyan kudin sadakin. Shi ma ya tabbatar da dubu ɗari da hamsin ne, ita ma ta tabbatar, to amma yau rikicin cewa ya biya ta kudin ta ce bai ba ta ba.
Na'am.
Ina shaida kan ya biya ce daga ni sai ita da ba ta. Ita kuma ta ce san bai biya ta ba. To yanzu a nan maganan wa za mu ɗauka sai mu ce kafin kwanan aure ne ko bayan kwanan aure ne. Idan ƙaunar bina kafin kwanan aure ne alƙawlin lil zaujati za mu karɓi maganar matar ne bi ittifaqi wannan ittifaqin malamai gaba ɗaya sun tabbatar da haka.
Saka da Bi alkai.
ajili sadaki a cikin magaggaucin sadaki dama auren ba bashi aka yi ba. An ɗaura auren ya ce zai kawo kuɗin sadakin. Yanzu kuma kafin ta tare ya zo ya ce ta tare ya turo kuɗin. Ita kuma ta ce ko ko ba ba ta ba tunda ba tare ba yanzu maganar da za a ɗauka ta zo ta rantse bai biya ba ya rage nashi in ya ce baya so ya saka ma dole ba ta rabi. In kuma ya ce yana bukata ya biya ta kuɗin ta gaba ɗaya.
Na'am.
wannan kablal bina kenan wa balahu idan bayan an yi kwanan aure ne rikicin ne ya faru fal qawlu qawlu rajuli za mu karbi maganar mijin ne ina take gani ya ce da ya kwanan aure bai biya ba tunda auren ba bashi bane kaga alama ya nuna ya fi ta gaskiya sai ya rantsi illa bi urfin sai dai idan an samu al'ada suka ce to amma mu ba al'adan garin nan ba a biyan sadaki sai an tare to tunda al'ada ya tabbatar da haka ko da ta tare yi kwanan aure ta fi shi gaskiya dole biya aw kitabin mustari ko kuma dama akwai takarda rubutacce a hannunta da haka ba kai batun sadaki yace to amma fa akwai magana me magana yace sadaki sai ranar mande zan kawo amma yau nake so ta tare kin yarda ta ce ba komai Allah ya kai mu mandan amma a rubuta sai aka bata a rubuce kai ki bashi takardar nan sai ya biya ki kudin ki sai kawai bandansa ya ce ya biya ta tace san bai bayar ba da aka zo an yi kwanan aure eh an yi amma yaya ta ce ga takardar da aka bani ne takarda na hannunta yanzu anan ma ta fi shi gaskiya ko da yayi kwanan auren dole ne ta rantse bai biya ba sai biya ta kuɗinta Na'am.
wannan kenan wa bi mata'il baiti yau kuma idan rikicin akan kayan gida ne Mm.
kaga ai idan mutum ya yi aure ya gina gida matarsa ta tare idan ka zo gidan akwai kaya a gidan ai kayan amfani ko Mm.
kayan amfanin nan na waye a cikinsu zai yi wuna ta ne ita ta zo da shi zai yi wuna shi ne shi ya siya duk zai yi to yau sai ake rikici akan kayan gida mutadun nisa to yanzu ana rikicin aka zo sai mu duba mu ga abin da al'ada ta tabbatar da na mata ne fakat kadai wannan shi za a tabbatar wa lahana ta nemi aljamini tare da rantsuwa yanzu misali rikici ne ya faru akan turmi da taɓarya bayan an yi aure sai ya ce turmi da taɓaryan nan nashi ne ita kuma ta ce sam da aka yi aurenta ne aka haɗo mata nata ne yanzu saboda Allah sirmi da tafiya na waye na namiji ne ko namiji zai yi sirmi da tafiya saboda haka yanzu kawai al'ada ya nuna nata ne ta haɗa da rantsuwa a tabbatar mata da abinta ko wasu atan kofi ko wasu lifaya duk abin da ne aka tabbatar da wannan abin mata ke mallaka kuma rikici ya faru a gida kowa bai da shaida to yanzu a nan za a tabbatar da nata ne ini da zaujin laziya ta dula idan kuma shi mijin ya yi da'awan abin da al'ada ya tabbatar da maza ne suke mallaka yanzu misali sun yi rikici ne akan tankin ruwa tankin ruwa ka taɓa ganin an yi aure a haɗo da tankin ruwa sai suka yi rikici ta ce wannan tankin nata ne shi ma ya ce nashi ne kowa bai da shida amma al'ada ai tanki miji shi yake zuwa ya ka gidan shi yawa ko kuma suka yi rikici akan hula ko akan riga kaga duk wannan al'ada ya nuna na maza ne to yanzu a nan al'ada ya nuna nashi ne yayi da'awa aw zashtirakin ko kuma shi miji yayi da'awan abin da ake tarayya zai yuna ta ne zai yuna shi ne to yanzu a nan ma hassala mutum zai tabbatar da wannan abin ne bidiye bidi da rantsuwa ya rantsi akan nashi ne a barbar yanzu misali rikici ne ya faru akan TV irin TV bango din nan kawai sai ta zo ta kira wani ta ce tana so ta yi canjin TV nan tana son babba ya ce wani TV ko ta ce wannan da babban ya ce naki ne ta ce nawa ne mana ba lokacin aure aka haɗu da shi ya ce baki da hankali ne ni da na sai abina na ɗaura har rikici ya faru har aka je gaban sarki ko gaban hukuma ta cire na ta ne ya cire na shi ne sai mu ce to amma fa in kun lura al'ada ya yi kowa shaida a cikinsu zai yi ta gaske ita ta zo da cibin nan zai yi kuma da gaske shi ya siya kaga zashi rakin kenan to yanzu anan ma sai mu duba eh zai yiwu da gaske ta zo da shi ne zai yi kuma da gaske shi yake amma a gidan wa abin yake a gidan shi yake saboda haka yanzu wannan ma in kowa bai da shaida zai hada da rantsuwa shine hassala zai tabbatar da wannan abin biyamin amma da rantsuwa ya zo ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa nashi ne shikenan sai a tabbatar mishi kaga kenan ita mace iya abin da al'ada yayi wa mata shine za a tabbatar mata ta hada da rantsuwa walin nisa'il gazlu ma lam yasbuti katanuhu fashriku ma bin nisbati to yau kuma rikici ya bari ne akan ainihin mazari irin zaren kadi din nan ba mata suna kada zare ba yau kawai sai rikici ya faru ga timin kadi za a kai ainihin ana bukata a Kano ta dauko bikam sai ya zo ya tire ya ce ina za a kai ni da abina ba a gaya mun ba ta ce ba mai gida ni da na kada zare na yau wata guda ina kadin nan shi kuma ya ce sam zaren shi ne yana cin kasuwannin ƙauye ne yanzu ma ya kawo ne zai je kasuwa kaza ita kuma ta ce sam yau wata guda tana kada kayanta to yanzu a al'ada wa ya nuna wa ainihin kaɗin zare an kan raba dai yanzu da mata suka zama ragwaje ba da mata tun a gidansu suna koyon kaɗi in su zo gidan mijinsu irin ɗan kaɗin nan da suke yi da shi suke lallaba rayuwa ko to saboda haka yanzu al'ada ya nuna wannan zaren na ta yi Na'am.
shine wani nisa algazu malam ya zuci kattanuhu matukar in shi mijin bai kawo shaidin audigar ba da aka ce to ai mai gida kadin zare ka ai mata ke yi tunda ba ka da shaida zarenta ne sai ce to in ma an tabbatar mata da zaren ai ga alaran ma a gaban shi na siyo audigar na ka gida ya ka shaidin audiga kaga tun daga shaidu cewa shi ya kawo auduga shi kenan fashiri kuma sai ka tare ta su bin nasbi da dangantaka rabon kowa a ciki yanzu ka tun daga shaidu auduga ya tabbata na shi ne kadi kuma ita ta kada sai mu ce to yanzu audugan kilo nawa ne aka ce kilo goma kadin nan da aka yi kaddara da za a ai audugan nan kilo goma zai yi nawa aka ce zai yi dubu ashirin kadin auduga kilo goma nawa ake biya aka ce dubu goma sai mu ce to yanzu wannan zaren za a kasa shi gida uku shi ya ɗauki kashi biyu ita ta ɗauki kashi ɗaya tunda kiman audugan shi dubu ashirin kiman kaɗi dubu goma to haka nan shi ne bin nisba za a duba kiman rabon kowa a ciki sai a raba musu bin nisba da dangantaka wannan kenan wani ribar wani matun badar bina itiyanuwa bardun alaman ayyana walau ya kuna sa'iman falyaduri illa idza ma kana biya munkar Allah ya ce walima dukiya Na'am.
wani rigar walima tun an so yin walima mustahabi ne ba a son a yi aure karkan ba ci komai ba wai kawai ka ce daurin auren ka an ja da ka kafiya wata ka ce kowa ya sha ta harkokinsa ina abinci aure ka ce kawai kowa ya tafi waya gobe za a da yi walima ka ce wace walima ko bayan gama daurin aure sai mu ce aure ya yi amma gaskiya auren nan ba daraja mustahabi ne ka kira jama'a a zo a ci abinci a yi addu'a a tabbatar da ka yi aure ba sai ka ci auren matsiyata ce ba komai to ya ce walimatun ba da bina mustahabi ne a yi walima bayan an yi kwanan aure dama shi walima na sunna ana kira ne bayan an yi kwanan aure yau an daura aure in ta tare gobe bayan kwanan aure sai a dafa abinci a kira walima sannan in mutum ya kira ka walima itiyanu ha fardun zuwan fari- walima farilla ne a raman ayyana a bisa wanda aka ayyana musamman ya aiko yaro ya gaya maka ko ya rubuta application card ya turo maka ko ya kira ka a waya ya dai ayyana ka yace ina gayyatan ka walima to zuwa waliman farilla ne wajibi ne dole ne hakkin sa ne dole ne ka je mar wannan walima kuma walau ya kuna sa'iman ko da shi wanda aka gayyata yana azumi dama fa ya zuru ya halarci gurin ba wai cin abincin ba amma dole ne ka halarci gurin ka je sai ka ce amma da Allah ina ta dauki ya so ke mun ko ba ka ta dauki cin abincin kana da zabi ka ce wallahi ina da kwansa ko kuma wannan abincin gaskiya ba zan iya ci ba zai dame ni kin ba dole bane amma halartar gurin dole ne illa iza ma kana fiya munkaru sai dai idan akwai abin ki a wurin sai ya zama an kira masu kaɗe kaɗe da raye-raye ko an kirawo an yi za su ganyi mata da maza da sauran ji abin da shari'a ta hana dalilin wannan kaɗi zuwa shi kenan to amma fa aka si in ba gayyace ka ba kuma haramun ne zuwa Masha Kwarai duk waliman da ba gayyace ka ba kawai dan kaji ana walima na alaji an sai kaji dari an sai waye ka je kawai kai karma karma ka je wata kila ma ta ta soro ka fada to ko kolu da ka karya sai ka biya.
Allah la la la shaka.
Abincin ma an ga kana ci aka ba kama ka aka ce ba duk wanda kacin sai ka biya.
Na'am.
Saboda me ba gayyace ka ba.
Gaskiya.
Yawwa. In ma kana son ya halatta to in ka zo sai ka roƙa. Ai hakuri da surutu. In ka zo sai ka roƙa ka ce to ba gayyace ni ba amma an yarda in shiga aka ce a bismillah shigo shikenan. A ce abin namu a kayyade ne ba ma son taro ba ma son abin nan dole ka koma.
Na'am.
Gaskiya.
Don wani ya taɓa gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walima da wasu jama'a. Sai wani mutum ya bi su. Ko da ya bi su annabi baya kora.
Mm.
tunda za ka bi manzo Allah zai kore ka ne to amma da aka je shiga sai aka dakata manzo Allah ya ce ina mai abin da aka kira shi ya ce to kaga ya ce da wani da wani amma ga wani ya biyo mu ka yadda ya shiga mutum ya ce amma ko ya rasu Allah sai annabi ya ce to shigo kaga mafumin da ya ce bai daba amma zai ce koma ba bai ce ka ba saboda haka ya ce walima sai an bai ce ka آه، وفي المبيت القسم للزوجات القسم rabon kwana muhattamun abun wajabtawa ne fil mabiti cikin gurin kwana lizzaujati ga mata idan mutum ina masu mata biyu zuwa sama dan mai mata ɗaya ba da shi ake ba amma matan ka biyu ko uku ko hudu to fa aiki ya same ka wajibi ne ka yi rabon kwana kuma ko da ta haihu ba Na'am.
ko da ta haihu ko da tana jini ko me take yi dole ka zo ɗakin ta ka kwana in tana ƙarni ku yi ƙarnin tare in kana tana jego ku yi jegon tare wannan rabon kwanan wajibi ne ba ruwanmu da darajar wannan ba ruwanmu da kaskancin wannan kwana ɗaɗɗaya ne kwana ɗaɗɗaya in bibbi ne bibbi ba zai ka kwana uku a nan sannan ka je da masu rukwamci su kai kwana uku ka zo nan kai kwana ba zai yi ba dole za ka raba kwana in zo daidai wannan wajen rabon kwana amma wal adalu Na'am.
za ka yi kuma adalci dole amma shi adalci wajen cefane da sauransu wannan ko bil adati ya danganci al'ada Na'am.
wannan ka auro ta yar talakawa ce dumame suke ci da safe da rana a rarraba ro- rogo da ɗan dankali da daddare ake tuka tuwo wannan kuwa ita karyawa ma da inda mi da kwai take karyawa Allah ƙara lafiya.
sannan da rana sai ka siyo taliya spaghetti da dare wannan sai ka kawo mata abin da take ci a gidansu wannan ma ka kawo mata kayan adalci kwarai me ka tauyata ka ce tuwon daren nan ki dewa da safe yake dumama ita kuma wannan sai ka sai ainihin indomi da spaghetti da meme ka aika mata ka yi daidai kowace ka yi mata a daidai gwargwadon darajar ta wannan shine daidai shine adalci sai ya kuma abin da shari'a take so ka ɗago su gaba ɗaya zuwa matsayinka tunda ai kai matsayinka ɗin mawadaci ne da 'yar talakawan da 'yar mawadatan gaba ɗaya ai abinci iri ɗaya na wadata a ciki Na'am.
kaga ita wannan ba za ta ciya ya za ka bata ya kace to me me na tawaye ki da shi an ba ki hakkin ki daidai ita kuma wannan ka taimaka ka daga darajar ta a matsayin matarka wannan haka ake so a rike yin abu daidai amma kaddara da za ka ce kai adalci za ka yi ka bata wanda take ci a gidansu wannan ma ka bata na gidansu ba ka yi laifi ba Na'am.
Haka.
shine Mm.
walau sabiyan au anil wa'im tana Na'am.
wai wajen ainihin rabon kwana ɗin walau sabiyan ko yaro karami ne ko yaro karami ne aka yadda ya aure dole in mata biyu ne yau ya kwana a nan dole gobe ya je kwana a can Na'am.
au anil wadim tana ko kuma ya hannu daga ainihin taku misali tana jini ne shar'an a shari'a kaga ai bai halatta Allah yana cewa me a mai karnuka ne mai hidikul huwaza ba ta zilin nisa a fil mai hidiko to tana jinin haila shi yasa yau saduwa ba zai ba amma dole ka zo ɗakin ta ka kwana wata ba'an ko kuma a ɗabi'a ba zai yi ka take ta ba saboda me saboda ko tana jinya ko tana wani matsala da ba zai yi ka take ta ba misal waidin kamar jinin haila awwaja ko wani ciwo amma dole ka zo ɗakin ta ka kwana Na'am.
ta haihu ne tana ainihin ah, me suke cewa jego to in kana so idan mace ta haihu ka je ɗakin wata kafin ta gama jego to sai ka haɗa su kai mitin da su to kun ga jego yana iya samun kowace a cikin ku Mm.
kuma kun ga mu zama da mai jego din mu a takure ita a takure saboda haka tunda duk kuna haihuwa in kun yarda duk wacce ta haihu kwanan ta din ta ba wa yar uwarta in sun yarda shi kenan in kin haihu ya koma ɗakin can ita ma ran da ta haihu ya komo nan a nan din ma ba zai yi a ce in wannan ce ta haihu yana can amma in wancan ce ta haihu kullum yana can ba zai zo nan ma ba zai yi ba dole sai sun yarda na'am tunda dama shi rabon kwana ɗin hakkin na matan ne mm, idan suka yarda duk yadda aka yi shari'a ta yarda in ba su yarda ba kan dole ka musu daidai yanzu misali mutum yana da mata uku yau kwanan wannan ce zara ko da ka zo sai ta ce mai gida na am ni na baka kwana na kyauta ko kuma ta ce mai gida na am na ga alaman kana so ka je wani ɗaki ko ya to nawa ka siya mm, ku yi ciniki sai ka siya ko kuma mai gida na am yau na ba wance kwana na kaga uku ko ta siyar ma ko ta baka kyauta ko ta ba wance kowanne hukuncin shi daban idan ta ce yau ni kwana na na baka ka ce alhamdulillah na karba to ko ba ka da daman zuwa wani daki daban sai dai ka je daki na gabanta dama daki hudu ne yau kana nan gobe kana nan jibi kana nan gata kana nan ka mutu a daki na farko daki na biyu ta ce ta yafe ta baka to dole sai daki na uku zaka shiga Mm.
ba da maka cewa to tunda ta bani bari in je daki na hudu ya wuce ƙarya ne na'am yawwa amma idan sai ya kai Mm, ka ce yau dan Allah kwanan nan ina so ki siyar min ta ce nawa ka siya kuka cancance kuka yi ciniki ta karɓi kuɗin ta to yanzu ka mallaka sai inda ka ga dama Eh, na'am ta yi ɗakin da ka fito ma nan kake so ka koma kana biyan kuɗi naka ne sai ka koma can na'am kwarai kuwa wannan sai ya kai yawa sannan kuma za ta iya ba wa ƴar uwarta na'am.
ta ce me gida na am yau ni kwana na na ba wa Aisha ba mamaki Aisha ne ita ce ta hudu ka fito a daki na farko daki na biyu ta ce ta ba wa Aisha yanzu Aisha za ta ci banza za ka je ka kwana a dakin ta kwanan wannan na biyu idan ka kwana a dakin ta gobe sai ka da na ukun jibi ma sai ka koma dakin ta yanzu yau da kai mata kai mata da wannan wanda ta bata ne jibi kuma za ka yi mata nata wannan shi ne ka'ida na ainihin rabon kwana wakta sati bikiru bi sab'in misil ma salatatin aidan tubadda kusul aima wala yajuzu alwadu fi quduri Na'am.
shakkin walau fi nawmi aw sakiri na'am yace wakta sati bikiru na'am budurwa ta ke bantu bi sab'in da kwana bakwai duk mutumin da yana da mata ko ɗaya ko biyu ko uku sai ya auro budurwa to yanzu zai zauna a ɗakin budurwan nan zai kwana bakwai ba tare da ya je ɗakin kowace ba wannan hakkinta ne na'am misilin ma salazatin kwatankwacin kwana uku aidan kuma ne ta kusur aima wanda yake bacanin bazaura idan bazaura ka auro za ka zauna kwana uku ba tare da ka je ɗakin kowace ba Mm.
sannan bayan ka yi kwana bakwai can ga budurwa Mm.
ko kwana uku nan ga bazaura sai ka ci gaba da rabon kwana kuma babu zancen ramako ba za su ce to tun da ka mata bakwai kan mu ma ka zo sai kai bakwai bakwai mu ce to ku dan awa Mm, ko ba tsofin mata ba ne an yi an yi bakuwa sabuwa ana ɗebe wata kewa saboda haka ana gama zama a ɗakin ta in an zo ɗakin ku za a ci gaba da rabo ne kamar yadda aka saba. Wala juzul wato baya halatta ta ku mace bi huzuri a halarce da shakkin wani mutum walau fi nauyi ko yana bacci ne hausa giri ko yaro karami ne. To mun gama da babin aure za mu koma kuma babin shika. Kazan dama shi sha'anin shari'a in an baka dama kai abin ta yiwu ka shiga matsuwan da ba za ka iya riƙewa ba sai a buɗe ma ƙofar shika. Sannan an yi sakin ma kuma akwai kome. Idan ka sake ka matsu nan ma akwai ƙofa na ka da ita. Yanzu mun gama da aure za mu shiga shika yau.
Allah saka.